إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke barkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 11 ga watan Muharram hijira shekarar 1444 wanda ya dace da tara ga watan 8,2022 allah mana jagoranci ganin yau kusan muna wajen kwana 50 da bamu da wa'azi da wani abu ina ga darasinmu na ƙarshe mun tsaya hadisin anas bin malik wanda yake maganar wanka guda a kewaya guda da manzana ya ma iyalan shi a dare guda ya yi wanka guda a dukkan kewaye da zagayawa da gidan iyalan shi ina ganin da muka tsaya kenan a karatunmu na yau za mu tashi babu sadak lautan muhimmin bayanin wata masa'ala din da an san sunna ne ko da mace guda ce tsakanin jima'i a yi arwallah kuma wanka ma in aka yi ba iya ana iya wanka kuma yana ƙara ƙarhi na nishadi to amma ana an kashi kan halicin yin haka wata ran manzo Allah ya haka ya zagaya gidan iyalan shi mun bayani wannan ganin na ɗaya shi an halitta mishi damar zabi ko da bi ba raba kwana amma shi ne yake rabawa ba don zaman wajibi bane akan shi ko kuwa magana an mambar wannan magana bangaren idan iyalai ko da an suka amince a dare guda suka amince ko ce ta amince mai haƙƙin ba laihi ba ne ba dukkan iyalanka ne abinda ake magana na kewaye na laihi na ba wata haƙƙin wata ko a daren wata wanda na garwa ta aisha ta bayani na salasalama yana zagayawa wajen iyalan shi a kullum yana komi amma banda saduwa kenan magana saduwa babu ita sai ga wadda take mai hanki shine gaskiyar magana to amma nan akwai wata abu da ya zama to kamar nasi na malam Bahaushe cewa idan mutum yayi wajen iyalan shi idan ba kwanan ta bane ba wai ake cewa wannan shine ma shege dan zina ne to ba a zina bayan harbi ba zina bace ba laihi ne na kewaye lahin zalunci amma wannan ɗa ne kamar kowane ɗa a cikin da shi wannan uban ne ya zagayen shi amma ba ta shawar don ta kewaye shi ne wa shege a cikin gida ake shege an kai kewaye haka mata ƙwarai suna kamfama abin kuma ba gaskiya ba ne wannan ɗa ɗan shi ne ba shi da matsala ko ɗaya yaro amma da wata wani abu da yake ya saba ma ilimi na siyansu na kimiyya ya saba ma addini wai har cewa idan mutum yana da mata biyu ko sama da biyu in aka yi katarin su kayo ɗaya rana ya su ce kewaye ya kewaya dare ɗaya je musu abin kamar nan sun ƙura'ani haka suke ɗauka wani jahiliya ce wallah shirme ne babu ilimin addini babu na zamanin kudin al'ada ce yake da kuma ƙarya ce shirme ba gaskiya bane ba to ce akan shi ya wani ƙarin a zan dama abin gini akan cewa ilimin ma wa ya ce maka yaro gaskiya suke ai ciki wata tara yake da kwana tara wa ga maka ba ga magana na kasan mota tara kwana tara iya bakwai iya takwas iya wasu tun daga shi abin da gaba cewa wata tuhunul zayin a wajen su wannan jahilci na kawa kenan tun da ciki wata tare yake da kwana tara kenan haka abu kenan ɗaya rana haka jikin shi ne masarar su duk shi ne ba gaskiya bane na shi ba gaskiya bane ba bai da alaka da wannan ko da an yi wani katarin kan ma ka sa a kanka wai wannan abin ne aka yi kuma in ma ya dai ba shege bane eh ko da kewayen ya yi ba shege bane laifi ne uban ya shawa na kewaye da yi na wata gani wannan shine kenan mas'ala dai ta zagayawa ta kama aka yi wanka guda yayi babu sadaq zamu tashi bayani akan mas'ala ta sadaki haƙƙin mace da ake badawa a wajen armanta me matsayin yin hakan a musulunci an Anas radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam أنه أعتق سفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه من شيء مكو حافظ بن حجر مبلوغ المرام من دي أنسان وعيني لشيء ما لم ينهديسي يا وانا لتاين إذا مكو كنت هرقا مقدمة فكيه شيء حديثية زي دوكو حديثي ندوغو هي دوكو wata kalma ko wata jumla a cikin wani hadisi sai ya kawo hujja da shi kawai masala ba dama wai a can haka daga hadisin a jere ko a wani a shi ne yanzu ya ga maka hanya ta hadisin Anas bin Malik a ruwan da Bukhari Muslim suka kawo Anas bin Malik ya ba da labari annahu ma'ana annabi da sarma a taka safiyata ya yantar da safiya wa ja'ala itaqaha sadaqaha ya sa yantar da ita da yayi shi ne sadaqinta wannan eh iya daga cikin abin da ake kawo hujja da shi na maganar 'yantar da mace shi ne sadakinta duk da wannan shi ne masala wanda kwanaki wannan lalataccen na kano ya ta kawo magana ya kawo annabi an ce annabi ya yi ya kwace ya almi ba sadaki idan abubuwan da kawo wannan masala ce da yake kawo ta safiya radiyallahu anha yan wa safiya eh bayahudiya ce tana da dangane zuwa ga jika ta annabi harun da kuma lokacin da suke mata gori kamar cewa bayahudi ya ce kasa mata aka samu ɗan abin suka ko ina ba bari suka yi ba wa ya samu ɗan abin suka ya ce a wannan bayahudi ya asalin yahudawa ne abin ya mata ciwo ta ba ta tare su da ta annabi jajen abin da suke dangana mata ana ta gaya musu aiki jikar annabin allah ce harun kime da amsa ke jika ce a cikin su mutum jiji ga annabi annabi ke ne ba ta makaman magana da mai da musu magana ce ita jika annabi ce don tana ta sassana ta annabi harun kenan tana da dangane kyakkyawa bayan haka asali an kama ta a haibar bayan kashe mijinta wanda mun ubanta iya ce wanda kashe a banu koreza mace ce mai karamci wajen ɓangaren ubanta shugaba ne haka mijinta shugaba ne bayan an kamo kamamu a rabo da aka yi na haibar ta hadu a hannun dihiyar kalbi dihiya to sai suka wadam shawara irin wannan mace mai karamci ya kamata annabi kenan dan a karra mata abin nan na alaƙa na mu'amala annan sai zai shawara ta ɗaukar ta maimakon dihiya annabi ya amshi ta dihiya amma ya ba shi wata baiwa kan bacinta yan ba ba ba ya mai masanya ya mai masanyanta ya annabi ya amshe ta daga hannun dihiya shi kuma dan ya karrama ta ya ba ta karatu da ana alaka da wancan al'umma da aka ce a yaki sai ya sa maimakon ya zubila ta abin baiwa sai yantar da ita ta wani yantarwar ita ta zamanto sadakinta ta wani haƙƙi ne na shi ya sarayar dalilin armanta nan ya kawo magana abin da hajar kama sa da ke duk wani abu sadaki shi arme ne ba a yi kurin ma'ana ba komi amma da abin da yake na anwani na haƙƙi ana iya ba da kammacin harmi kammacin sadaki magana kenan sai ya kawo maka magana da wannan baban kan magana sadaki wani abu da abin da yake na haƙƙi kana ibadawa akan zaman sadaki shine zai kawo maka insha Allah shine kenan mas'ala ta Safiya radiyallahu anha wa ana abi salama bin abdurrahman radiyallahu anhu annahu qala سألت عائشة رضي الله عنها كما كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه سنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري من نش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه أبو سلمة كبار الأباري shi da kanshi ya tambayi Aisha radiyallahu anha na annabi sallallahu alaihi wasallam kam kal sallallahu alaihi wasallam shi nawa yake biya dan ita matan shi nawa yake biyan sadakin matan shi nan tana abin da ya bayyana ko yake yawan badawa akan sadakin matan shi tace kana sadaqu li azwaji sanataya 10 uqiya wa nasha sadakin da yake ba matan shi uqiya 12 da rabi tun da wani larabci ne bai shahara ba a ba kowa san shi ba ta mai tambaya ta tambaya abu salama a ta dalilman nashi kasan mai nashi yaro kasan mai annashi ya ce a ba sani ba ta ce mana nisu fukiya rabin fukiya shi ne annashi nan kenan kukiya guda dirhami arba'in arba'in so goma sha biyu nawa ya baka ɗari hudu da tamanin kuma rabi na 40 20 kenan ko a gama nawa kenan shi ne ce fatilga 500 dirham wannan na cikin 12 da rabi shi ne ke baka dirhami 500 wannan zama haka ya ba da sadaki ba sadakin matan da ya aure he sai ka ce fa hada wannan dirhamin 500 shine sadakin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine sadakin manzo Allah ba da azwaji ba matan shi wannan ta karfe sadaki ba shi da ƙaidi ko da yawa ko kaɗan ya dace da halin mutumin da zai bada an ka ɗauki abin iya da yawa kudin zirham ko a da ko a yanzu kudi ne mai yawa gaskiya duk da an samu ina ga wannan ce cikin matan shi akwai wadda aka ba saboda haka da najashi ya biya zirham wajen dubu biyu wanda wannan dai ba shi bada ba bada akai a takaice dai kenan wannan wani nau'in sadaki ne da ya bada kuma shi ne sadaki kurin ya dace da mai badawa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ina ga Ramban Auf na cikin sahabbai akwai wanda ya bada kasa da haka annabi mishi fada kamar kana dauko kudi daga cikin duzi ma'ana annabi mai fada kan ya bada da yawa almuhim dai zamu ji da shi da sadaki a musulunci ba shi da kaidi kaɗan ko da yawa ya dace da halin mai badawa ba wadda za a mai badawar shi angon shi ake magana ƙarshen shi nan zuwa yanzu ji dai dirhami a nama annaba kenan ya ba su tsakin matan shi dirhami 500 wa an ibn abbas qal lamma tazawwaja ali fatimata qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tiha shay'an qal ma indi shay qal فأنا درعك الحتمية rawa abu dawud wa nasa'i wa sahih al-hakim nan abdullah bin abbas ke bada wannan labari da yawa kana tsakanin sayyidina ali da annabi sallallahu alaihi wasallam ali fatima arman gidan mu al'adar mu ya ce diyar kace dan ne suke ce da al'adar annabi diyar maza bi su a shi ne wannan mata masu kasa da a ce ai ba arme diyar kace diya ce ta zumunci amma ba tana karbe ta iya da kuke diyar maza biyu namiji ko mace suka kuzini kenan ko da ya kuzin yinka ko kuzin kinka ne su kinka kana iya armanta kenan ya ce haka ta zumunci ya ce dan wanka ce amma ba dan wanda kan armanta ya shi wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya amma dan uwa ɗaya maza biyu ɗaya mata biyu dan wanka ne amma da ya shi mata kace kana so shi ne a gashin aikace gashin annabi sallallahu alaihi wasallama ya arma ma al-fatima duk da matsayin uba yake ta wani bangare ko amma kun miji ta wani bangare kenan ya halitta a yi haka to duk da araman gida ne amma kuma ba a yi ba kuma shi ne na bai neman aliyu ba da wani abu duk da babu ana amma ce ba ta wani abu ya ta yashe ba ta wani abu ya ce labar na komi mana balba ta rage e ma yadda shayi da shayi ma yadda shayi na kudi da zaɓa da ya ce ana dir'uk lafat al-utamiya dir'a asalin riga ce ake ta sasilke wadda ake rasan riga ce ake ta saka sarka ce ake yin ƙanana na ya'i kamar zaman riga ce ake ta tsari amma shan ce ake ƙanana kamar shan da aka ce a yi ta yaƙi ce wadda takobi ba ta hawa wuka ba ta shiga ka kamar da riga yake ce gurin ina wani riga ta ka ta alƙamiya ina take kenan wannan riga ita ce da ya ba da kambacin sadaki kuma kenan inda an armi ba ko ni ya amishi da gida ne a ce na baka sadaka tun da gida shi ya mishi rike shi ya ce ba shi sadaka inda na sadaka ya ba ya ba da na sadaka to babu maganar sadaka ta ba ta wani abu duk da nan ƙarƙashin wannan ganin annabi ya ce ba ta wani abu sai kenan bai halitta ne a kwanta da ita ya ba ta wani abu la na gata bin hazam rahimahullah ya kawo wata ruwa da suke kawowa wa'ad ya hana annabi ya kwanta da fatima sai ya ya ba da wani hana shi ya ba da wannan ruwa ba ta ba ta da asalici ba ta da tushe ba ta da dangane kyakkyawa ko gaji ta babu laihi za mu kawo nusoshi a gaba na yin arman ba a ba da kobi ba kuma a ci gaba da kwanciya ta armi za mu ga gaban sha kaga kuma karfi ba makaranta cikin katam da muke nan na cikin ruwa ta sayyidina Imam Bukhari wanda ya kawo halin da suke ciki a wancan karancin abu annabi an yi armi alibabu kudin sadaki ya bada ribe shi yanzu kuma annabi ya ce walima za a yi awali walima za a yi ya ce ya buga ya buga ba shi da wani abin da za a wuli yanzu kuma wani yawa kana bayan bada to ya samu ɗan taguwa guda biyu da rakumi guda biyu sai kira ɗaya cikin abokai zo mu ji Allah mu ɗauko icce za mu ce wanda ake yin ne aka ta ƙira da shi don su sai da a samu kuɗin walima ita ya zo ya zo kwasa doki da rakumin shi da na'udin za su tahi a lokacin nan giya ba harf da giya ba ya ga abbas ya fito daga wani gida suna cikin maye ana su ana ana sha giya da ya hoto wace sai isko raƙumi na kurin sai ya raba shi da takobi abbas dama shi matsala da an bak to kuma raƙumi na shi ma an kashi ya raba shi biyu kurin abbas cira shi iya cikin maye lokacin ba da giya ba na ba ra'ayi bane addini ya ita sai ya zo ana sha ba haramta ba a sha a yi shirme amma ba sharan wuce ba ya kamata a haramta ta ba kamata mace ba nasi ne bizo ba duk shi mutum suna sha shirme da yawa sha shirme da giya wani ba ya juye ba ai kuɗa ba kama ta abu za a barke amma ba mu da zan haramta ba umar ya rasu lai gaskiya wani giya kamata a biya da kanta rasu lai a biya da kan giya idan aka aka to a waninta sharrinta ya waninta in za a yi sallah aka yi in za a yi sallah ka a sha ta duka hata kai da haramta gaba daya haka aka bi ta shikenan a da ce wallahi cai rai na ya baci ido na ri bakin ciki kan bakin ciki zo ta ya rasulullah kaga amman ka abin da ya mani annabi ya zo isko abbas a wannan gida suna shan giya zai magana da ya dauka kai annabi jama'antum ila abi da abi yace annabi kai dukan ku bayan babana ne wa annabi ga abin ya zai zai ta alibu ko ba wace alibu da suka ta ma'autu bila abi da abi duka ku ban babana ne bayi kuɗi na babana wanda cikin sirri bukari akwai ruwa duka kenan kaga akwai babu akwai matsala babu abu amma haka ba wanda a ce ake wuta sanar su haka a takaice dai magana ta walima ga akwai ta bakin abin da Allah wani daidai gwargwadon ka sadakin daidai kan hikura magana kenan ka hana dai araman saboda sadakin kuma an ce ana kira ta masaloli na kullum ana son a yi aiki da halin mutane ka a kawo sadaki ya kawo cikas akan armi so da yawa akan so armi kowa na so iya na so shi miji na so uba na so kowa ya so amma dalilin wata masala ta sadaki ka a ga kaɗan ne kamar wance yawa ne a ba ta jika kaza na sadaki ya saka wannan kaskancin sai a ja wanda ya ce aladun ma'ana eh a ja arman dalilin wannan abin ka a ce kaza ne a cutar da kowa duk wannan barin aka ce karantarwa ta musulunci ce mun za mu kanta gaba kyauta ma yi ake da gaba ka bata misali yanzu ake bayan wani bayan zamanin yanzu zaman dan kwantara ne kwantara ce cikin duka ya dan karantarwa shi an aka ce ya zama kudin arme gaba ɗaya bai iya gama abinci ya ci kowa kudin arme gama amma aka ce misali a je a musu arme an ka samu talaki biyu ka kaba da kudin can gaba da ni da yarmi da duka ba samar da yarmi ta amma yanzu kurin he an gama kuɗi mai yawa ɗan ruwa balir da shiga riba kai a gama wacce ta gama su ila zaman gwamnati kama tsarin musulunci eh in mana zai ba ta a gaba ba shi ne a musu armiya kan gidanta shi kenan amma haka ake ba armar suna ta yawo kullum suna gidan shi daga lakwar ta wuce haka ake ba daga lakwar ta wuce can tana ta gidan shi kai gina wangon kai abu cikin mutunci cikin shari'a amma ke shari'a ya kama ku kuma daga baya a shiga na dama kuma gashi abin da yawa wannan da ake wakana duk abin da ake hana da kuma tun da mai shara an bar za ku yi abin da yake ra'ayin ku ne dole ku sha wahala ana san kware ka a kawo cikas dalilin sadaki bai cikin cikas a takaice a cikin arami to yanzu dai wannan ruwaya ta sai da cewa ruwa ce hadisi ingantacce ba wani wani ba kan shi sai wa an amr bin shu'aib an abi an jaddi radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أيما مرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أوتيه وحق ما أكرم الرجل عليه بنته أو أخته روى أحمد والترمذي wannan hadisi da bangaren sanadi yana da matsala wajen sanadi amma kan shi dai aka kawo hukunci da yawa na shari'a sai kawo ba da mai daban-daban kan mas'ala me wanda ya karantar da mu cewa nan sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ma mar'atin naqahat ala salat duk matar da aka tayi armi akan sadaki kaza aw hiba'in ko wata kyauta aw iddatin ko alƙawalin za a bata kaza an aka yarman an yi wanda bata wannan sadakin ko kyauta ko alƙawalin kabla sun ta kahin ayi arma fa huwa laha kenan nan abinda aka yi alkawali za a ba ta kowanta ko za a ba ta kan arme dai aka yi wurin alkawali aka wurin alkawali kan arme mace in an yi wannan alkawalin kahin a kulla arme fa huwa laha na matar na mai mana magana zan ba ka diyata amma sai ka sai a min gida ko ka sai a min inji ko mota ko shi wannan rinye waliyin ta ce a an ka baka ilmu sai ka ban kaza to sai ya amince akan haka to wannan tun da ba kula arme ba me yasa ya baka dan ka ba shi duwa ko da ko sai ta kenan akan haka tun da kenan dalilin arman ya baka a to wannan abin da kace ya baka mota ko gida ko waye na matar ne ba naka ba magana kenan eh abin da aka yi alkawali na bada an ba ta hannu alkawali ne dai in dai akan arame ne aka yi kayan kula arame aka yi to duk abin da kayan kula arame to ko ka ba ka ba naka bane nata wa ma kana ba da sumunta nika amma alkawali aka baya an kula arame sai ce zan baka kaza ubanta ko dan uwanta to wannan fa huwa limul wati na wanda aka bani sai bayan ba shi mata ne abin da suka kawo ban zamana sai ka ce wa haƙƙu ma ukrimin rajul alayhi banatu aw khutu ai da man an san abin da mai haƙƙin abin za karama mutum akan ya kai waka ana karama a baka wata kyauta ko na abu da zai da wani waka kai ba laifin da an baka amma a san abin da aka baka yin arme na ta ne bayan arme wani ba matsala an baka wani abu miji ya baka wani abu dalilin arma alwashi da kai amma in bayan arme ne wannan naka ne wasu wani suke maganar cewa kamar da kamar khattabi ne yake kawo tabirin maganar inda zai halitta mutum a ba shi kyauta dalilin arbi sai banda sadaki sadaki ka'idan haƙinta ne haƙinta ne ba naka ba ne ba iya ga kan wannan abin ne amma in a ce matsayin ya ce sadaki ne ko daga baya ne baiwa a ce a baiwa a ce a baka ko daga baya arme ne akan sadaki ne bai bata koyi ba aka yi arman baka zama bai zama naka tun sadaki na ya mace ƙarƙashin wani suke ga hukuncin me matsalar haƙƙin uba ga sadakar da shi da yawa suna haramtawa ba haƙƙin shi bane wasu ce a'a ganin ruwaya da annabi sallallahu alaihi cewa an to maluka da abik kai da duke kare wani yawa adam jaje baban shi ya matsa mishi ya san kuɗi su kuma sai ya sake da rabu da su ya amsa bai bashi ba annabi ce da kai da baban ka kai duke kare wani baban ka ne wannan ya ba dama kenan abinda abinda uba ya amsa na da ba mu sai dole ya bada ba ba shi tsakanin in dai karka ka bashi kurin shi ke yanka hakuri da kai ya luke ta babanci aka jajewa ne wanda mace bai dama ba to a ƙarƙashin haka kenan dan uba ya kashe talakin da ya shi ba ci dole ya rama kan da ya shi nata ne eh nata ne amma ya kashe bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallam iya magana kan cewa adayu adayu ma akaltum min kasbikum wani min kasbikum auladukum tarkatu auladukum min kasbikum yace iya daga cikin muhi abin da zaka ci abin da kare mara kanka ce danka iya daga cikin neman ka ke da abin da kace danka danka kamar wani abin ne da kare mara kanka danka abin da ya samu kai maka da maka tace wannan hakkin uba ne akan dukiyar da wannan wato yanzu mu a wajen mu wannan aka ce an kawo sadaki uba ya amsa an ka diba uba ba ko da amsa kashe kashe wari nawa kai mata gado ya mata da yaga abu da yawa da ke mata ma ya wuce mata rai ta ce ya ce sadakin ta ni duka nan da aka sadakin sadakin da aka kawo bai kai ba abin da kashe mata ko da kashe ba ce ya kai a wani abu zai mata mu ana mamu wani wani matsalar da wuya uba ba kware ba iya cikin matsala ba da yawa a ce ya ci sadakin to kusa ko da na ɗaya ne lalle haƙƙin ɗaya ne amma don uba ya ci a kan wata ruwayoyi ba a tilasta mishi cewa sai ya biya kayan ɗaya shi ne ci to kai ka magana al'ada kwanan magana shari'a an zo sadaki eh to yan gada magana gano magana iya ne ga mu anan kan ana ce aka zo sadaki ya ce kyauta uwa da uba sadaki da kaɗari kyauta uwa da uba jika ishirin daga wannan ya wancan magana shi musa sallarin sadaki tun da dalilin baka ba baka ba ko kawo ba baka ba ka wata ba na ce da abin da shi ai ana abin da ake kullum ake yaudarar mutane damin da yaudara ya ce a je wajen armi sadaki jika ɗari biyu kuɗin kaya jika ɗari bakwai haka za a kawo abu wannan dabara ce ta uwaye ni uwaye ɗaya mata an aka je alamin lalace aka da alamin amai sadaki na zaba ka ribi zaba ka ya kuma gaba da jika ne tar gaba da kawai kamata mun za ka gane da abun da mun baka zo a cuce ka ba saboda inda an suka sa da yawa hindi je fara mutum a rantsa ta saki arman a ta rigima fiya fiya ta ce a ce a ce a bai sadaki ce a ba ta kai cima da abin akwai cima ya ishe ka a wani jika ɗari biyu ɗari tara an ce ba a tanka ba a tanga aka ce an kiya ina gida wani ma daban zata ba a baka zata ɗari biyu ai da ɗari bakwai ka bada ta ne ka fi saka ɗari bakwai wani da baka ɗaya ne ya ce da yawa ɗan ba dama ba kamata duka sarƙi ne dan ba a baka ita da wannan kuɗin kuɗin wanda ka bada ka bada kan bacin a baka ɗaya ne ya suna layar da ɗin gaskiya zai kama dama ya kawo abin da ne abin ya ce ba zai haka suke yau yau ma mun yi wannan Allah yau mace mai roƙe da sadaki aka so kaza sadaki da kaza wannan haka aka yau ma muka yi roƙe aka ajiye magana ubangiji shi ga abin da ka mishi munan guda ce yawari yawari kula ka zai kuma ka kula ta kula ka zai to ga man ka da bace ka kai da aka sara to gaskiya kamata an adalci za a yi duk abin da aka wani matsayin sadaki in ta giya ku ba shi kanshi shi sai wannan yaudara ce yaudara ce yaudara ce ana yaudara maza ne zan ba su iya kurin yaudara ce gaskiya yaudara ce ka kama da kakana masu kawo su kudin gaba daya tun da haka su kawo in ba ta yi kudin ba su kawo su inda ba an rame ne mata wani kaya ba shi a tara mushi amma wani an ba da ba a baka ɗan mai kawo wani abu amma inda kayan nan kayan ayyuka cika mutu kaya ba a cewa ba a cewa tara ma maka tunda wannan bayan arme ne ka bata wannan ka bata kaya mata ka ce amma a ƙulla abu da arme duk abin da aka sa dalilin dukiya arme gaskiya ba na iya cikin sanaki in dai aka harbe ba a baka hidon abu kurun sadaki ne amma abin da kurun Allah ke yi وأنا علق متى من وأنا علق وأنا علق ما عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. إن جاء لك ما كبر لبار هنا بني أكي وكان ابن مسعود أمي تنبيا أكم متي ta yi armi mutum ne ya armi mace balle mai furdula sadaka biyan ka mata ba sadaki jika ka za zan baki balle mai bata biyu hada ma kudin kaga ta shi ta ka ta fuyi ta kuma da balon fikiyo ta ka ta fuyi shi ne a na armi mata shi kudin ma ba yin ba amma za ku shi ko ma a ce jika mutum ko jika ɗari balle mai bata babu ma magana ta yanke shi amma a je armi na kai armi na kai ba ma sadakin jika kaza ba amma ka magana ba ko ya yarbi ana mawa da wance ta daki san gaba ba Allah hori za a yi magana za a bari gaba an yi magana ana haka mun ga sahabin da ya arma ce har matsawon lokaci ma can da gaba zai mutu da mace kai na tuna annabi ya arma mun wanci ban yanka mata ban bata ba ta yakinta tun lokaci ka tsawo zai mutu da macen ya ce to ko na mutu wacce gona ta ta kaza ta ce sadakinta ta kwan magana aka cika mana rayuwa tafi shi annabi ce kai san da tana sake gidan annabi shi ke annabi kai mutane ne ba ma magana sake gudu suka cika magana da zaman da rayuwarsu su wannan ya cikin sarki musulunci alƙama ke ba labari an waye da masu tambaya mutum ne ya arma mace bai yanka mata ba sadaki kuma wallam ya dukul biya bai kwanta ba da ita hatta ma Allah mai cika wannan asali amma yawa kana bin mas'ud daga nesa tambaya ta zo daga nesa suka yi tambaya kan wannan mas'ala ya ce ban sani ba suka koma garinsu kwana biyu suka sake dawowa gashi abin da ya wakana a cikinmu ya yi an yi arme bayan ka sadaki kuma ba a kwanta ba ya mutu ya za a yi ya ce ban sani ba suka koma garinsu bayan bulaguro ne kai a na uku ne suka ce suka ce dole wa a hukunci dole a sayar da aka yi dole a ba mu fatawa yanzu ko da babu nasan dole a gama a yi muke ishi hari kenan a gama ya zami za dole a samu mawutakan abu annabi labin mas'ud ta ce to zan muku da fa'inta ta ishtihadi na daga musa hili in na daidai daga Allah na musu ba shiɗani na musu da gare ni ya ce abinda na ga ya kamata ishtihadi da Allah bai murka ya ce abinda za a yi wannan mata a ba ta sadaki na daidai ɗan uwanta mata daidai ba ragi ba ƙari misali an sanar iya musa ta kannu ko yayu nawa aka ba da sadakin su an ba ta kannu wa a unguwarsu ko gidansu nawa ake biyan sadakin mace sai a diba daidai abinda ake badawa sai a yanka a bata kuma ta yi idda ta mutuwa kuma ta ci gado to wannan katarin da aka yazo wannan fatawa ta ƙashe da ya bada akwai ma'aƙil bin sinan lashirin sahabi ne yana zamani ma shiga za mu kanta mana gaba kirin da ibn mas'ud ya yanka ijtihadin shi abinda ya gani shi ne daidai ashe akwai sunna ta abu ma shi zanta ba shine annabi ibn mas'ud ta laha mithlu sadaqin sa'iha la wakasa wa la shatata wa alaiha al-iddatu wal miras ya ce wannan mata tana da sadakin mata daidai ita cin sa'iha lawakas babu ragi lashita babu ƙari babu daɗi babu ƙari daidai babu ragi cin wakas shata ƙari kinan babu ragi ba a rage ba ba an ƙara ba daidai da mata kuma wa alihal idda kuma idda ta mutuwa ta kaba za ta yi kuma wa alihal miras gado na ya ta ci gado فقال ما أقرب بن سنان ما تقول إيه زمني أنا صحابه هي شيء قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في برؤة بنت واشق امرأة منا مثل مثل ما قضيت yanzu wannan bayani musa da kake kare makin sahabi ne ya tashi ya ce wannan bayanin da kai haka mun zana ta wata mace a cikin mu ke na kabilar yan uwansu barwa bin duwa shi haka yawa kana da barwa mijinta an yi arme bayan ka sadaki ba ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana yace a bata sadaki daidai ta kuma ta yi idda ta ci gado haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi daidai haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu baka da annabi sallallahu alaihi wasallam fa fariya ibn mas'ud fa fariya ibn dihab ibn mas'ud ibn qare wurin zikir yayi muwafaqa da abin da sallallahu alaihi wasallam kaga wannan Allah ya musu muwafaqa ne ya aiki da fa'intar shi amma kuma abin ya dace haka manzala ya aikace sahabbai kenan kaga ba maganar me yake ce a ce idan wani ya kaza dole ba su shaida wani mutanen suna kwarai ba su shaida ta kwarai wanda an ce a cikin ilhama Allah zai musu da wani abubuwa na shirya wannan abin gashi amma kun gashi yanzu da yake akwai mai nasin sunna ya bashi sunna kuma abin ya bace kuma na shaida kan hujjar ta ishtihadi kenan duk inda baka nasi yana ga wakala dole da mu wuta ta ishtihadi tun daga baya zo daidai a ci gaba ana musu gode kuma gyara shi ne kula magana eh ibn saudi ya amince da aka aka haka na aka bata ɗan wani akwai bambancin mas'alar mata da aka saki ba a kwanta ba da maganar mutuwa shi saki da nasin qur'ani ba ta idda in saki ne ka aure mace ba a kwanta ba ka sake ta ba ta idda Allah ce amma in mutuwa ce sai mu ce malamin suka ce al-mutaqaddqun ita mutuwa kaman ka kwanta da shi mutuwa hukuncin su ɗaya ne da ka shiga ɗakin ta yau ka aron mace irin masu aron musamman masu aron nesa ko libya ko saudiya iya can ituro ko turai a kwalla mai armi kayan a yaran a kwanta sai ta mutu ko ya mutu to irin wannan in dai mutuwa ce kaman an kwanta ne za ta ci gado gwamnati ta kama amma in saki ne kai armi ba a kwanta ba ka sake ta ran nan ma ka sake ran mai ta armi ka kwana gidan wani miji ran mai ta armi ba wani kana idda wannan shine abin da yawa kana ga Abdullahi bin Mas'ud kan farin ciki da wannan al'amari da aka yi kuma na ishtihari shi ya zo daidai da sunna amma inda saka wai kaga da ya canza shi وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل na abin da yake bar labarin jabir abdullah cewa nan sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ba da sadakin gari ne gari ya bada ko dabino ya bada ya halatta da matashi ma na sadaki yayi na mai sai karanta ta kai da ruwa ta inganta hadisi makufi na zuwa ga jabir kenan sadaki ne ba shi da ka'ida he kaza ko ma mu yi abada dai a matsayin sadaki na mace kambacin armi da kai ka bar sadaki wannan kurin shine ta duk abin da Allah hore kuma abin da aka amince sadaki armi yayi inda kowa ya amince sai menene wannan أخرجه أبو داود وأشار إلى تسجيل وقفه ليس موقوفا هكذا وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين وصححه وخولف في ذلك أخرجه الترمذي وصححه نم مغنر أسألن حديث iya da rauni bangaren sanadi gaskiya magana to amma abin da yake so kawo dai ba matsala ko da bai inganta ba dai magana ta wuce baya ta ba mu hukuncin na rashin kaidi sadaki ko kai wuce kaza na abu da kai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halitta wani arme da aka yi akan takalmi rabi da aka bada Tirmidhi ya ce sahihi ne amma malamai sun yi mu'arada akan ingantawa da mishi sai wa sa'ad bin sa'ad radiyallahu anhu qala زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجل امرأة بخاتم من حديد أخرجه حاكم وهو طرف من حديث الطويل المتقدم في أول الكتاب وانا رواية تسعد abin da yake so kawo cewa annabi sallallahu alaihi ya arma ma wani mutum wata mace da zobanya ta kare duk da asalin magana hadisin abin da yake ingantacce da ya tabbata annabi ya bashi dama ne na da ta min hadidin ka je ka nemo ko da zobanya ta bakin ƙari wannan mun karanta shi a baya kawo hujja ta sadaki ba shi da karanci wanda ya zo wata zuciyar sulullahi ina na ba da kaina gare ka annabi dai a takaice bai da bukata ɗaya cikin safai ta ce ya rasulullahi ne arma mini ya ce to akwai na ma wajen ka ya ce a'a sai wani mai hinna shi ya ce to ai ɗaya ne mahimma ɗaya ne ku shiwa ɗaya ne mahimma ya ce an gabata ɗaya kuma na baka da abin baka da abu jika jika da muna abu ne an ce jika nemo ko zuwa banya ce cikin nema da sashi nemo ko da zo mai tabbacin kare wannan an yi mubalaga ne ta komai ne ne da akwai mas'alar hana sa zobe na bakin kare to sai su kawo cin ruwaya ya aka bin ba ana ba ba sa bai ya ba misali na koshi kuma ba dole ba kare ya an sa shi an yi wani abu da an yi zobe da shi a takaice dai annabi ya ba wannan dama ya je nemo duk abin da Allah ba shi karshe ma bai samo ba zo ba malamin kan babu shi ma ba a samo ba kan riba halin sahabbai in suke rayuwa kuma na abin ga sa'au ba ga su umar ga sauran sahabbai a ce a sun kime alimi kaza kaza ana kallon wani wani ta zuwa alimi ake mai alimi a ta aibar da jama'a a babu kuma ba shi da shi abadul bin yayi ka ba ce a gagar mai mulki duka babu zoban babu zoban babu a ce babu duka abin da babu bai wa gani ko cikin safai ne ma shi ta shafa kuma bai hawa kowa ba eh ba ce har da ai kaza ai kaza ai kaza mutum kaza kaza kuma da ɗora yau dinka kan jama'a kurin ko duk ya cikin abin da ke kan fara sauransu da ɗora mutane wani da bai hausa ba inda hali yayi ma ne ba ba wajibi ne ba tilas ba sai ka dangana kai ma Allah hore eh to anan ne ba Allah annabi ya ce me ka kiyaye na alqur'ani yace bakara da waye da ka abin da kiyaye to kaje koya mata kaga nan wata matsala ce wani amali ne karantar da ita ya koya mata ne abin da ya sani ba kuma yin da harshe bakara bane ba a koya mata zai eh koya zai koya wa zai koya mata zai wannan kenan ya kawo magana ƙarye to kai wata mas'ala ce aka dauka annabi ba ran a ai mishi ya mai amina kan da Qur'ani mishi wancan zoban ba a mai dan bai samu ba ya samu ba kenan abin da yake anan kamar an yi arman ne ba arman ba abin da ta fada an yi arman dalilin Qur'ani da Allah ba shi aka ce ko a fita sai wa ana Ali radiyallahu anhu qal la yakunu mahar aqall min ashta darahim akhrajahu dar qutni mawqufan fi tanti makalin da nan abinda aka kawo labari sayyidina Ali ya ce la yakunu mahar ma sadaqi kai zamanto akalla min ashirin da dirham kai zaman to kasar da dirhami goma kenan nan in kasar da dirhami goma kenan alimi ba to wannan ruwa ta ba ta inganta ba mun karanta hatta ruwa ta shahara ta akalla akalla sadaka ta rubu dinar da ta rubu dinar haka suke cewa rubu shine karancin abin da yake cikin malikiya ne suna cewa sadaki kai kasa da rubu dinar a yanzu mace rubu dinar nawa za mu ɗauka a yanzu idan mun ɗauki garam a jika 20 kenan dinar guda na shari'a iya ba da garam 125 kenan kaga zai baka dinar guda na shari'a kenan jika 85 ne ko da bako tunda muka ɗauki garam ɗaya jika 20 shi kuma dinarin shari'a yaunin shi garam 125 kenan da kwata kenan idan ka ɗauki 20 20 su 80 ɗan karaba 20 gida biyar ne ko kenan jika 85 ya ka ce kuma rubu'inta haka yin jika 20 a 40 rabi ne ka jika jika 20 20 da ɗaya da ɗari da waye karfi jika biyar gida hudu jika da musamman ko jika da musamman ko kenan jika 20 da da ɗaya da dala da ajika ashirin da biyu dala hamsin eh ko jika ashirin da dala hamsin eh kina ban tsamin da zan sannan jika ashirin da dala hamsin wannan shi ne rubu dinar to wannan cewa shi da kenan a malikiya ba arme kasa da haka haka yake fikin malikiya amma a kautar ruwa da makaranta suna ba mu damar yin araman kuma ya yi kasa da haka kin inda wannan ta tabbata rubu dinar a shari'a wannan ya tabbata bangaren sata hannu ne ba a yankewa mutum in ya saci abin da ke da ƙasa da rubu dina wannan bangaren shari'a wannan hadisi ya tabbata ya tabbata sunna ba a yankewa barawo hannu in ya ɗauki abin da bai kai ba rubu dina kenan da abin da bai kai ba jika 25 ya ɗauka jika 20 sha biyar da ƙasa da haka ya ɗauka sai dai abin ladabi ya ta'azir an ce ta'azir ya dace da abin shugaba gani a yan bulala shi ko a tsare shi ma a sashi kaso wani abu daban da ya kamata a mishi amma ba a yanke mai hannu ba a yanke mai hannu in bai kai ba amma ya kai da kima in ya kama za a yanke mai hannu wannan kenan sai wa an uqbata bin amir radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khairu sadaq aysaruhu wannan cewa wasu da mulke cewa manzan sallar salama ya ce yayyen sadaki mai sauki shi duk da halitta ce ba ƙa'ida ko amma a yi kaɗan shi ya yi wata ka kuma duk ya inganta kenan ka a gallaza ka a matsa wasu na kawo wai a arme da ake a rashi kisa ake sage mata wannan shirme ne mai sami duniya ba karanta suka kwanar tsarar sadaki suka kwa rabu armi kan zan larabawa su yi kowa rabu armi kun sai kowa da armi irin saudiya irin su an sha cikin mana ke jerowa inda armi sai rabuwa saudiya irin su aljeri sauransu kuma sai kowa da arma kenan ba shi bane ba magana rabuwa daban bai sawa dalilin tsada arme ya ce wai dan arhani wai ta saki abu haka bane ba wannan ga suna tsadar amma bai hana kuma arabun bai hana arabun wani ma tsare zaka wai ba shi haushi ya wahala ya wahala ko tana mai bala'i sai ga haushi ba ya kama ya bala'i wani yayin haushin an kure shi da ma ya sha wahala ya sha wahala zuwa kina mun kina mun kona daban bayan na sha wahala tun kare na kare zuwa kina mun da daga sai sai ne da ya iske da Allah da mun ta shi da ma abu ya bai ya shi da ya kare shi ai da mun ya wani da mun anan ma kada kare shi ai gaba da da mun da mun ke zaki wani ya buta man gaba daya a gaskiya magana wannan ba hujja bace ba kuma nasin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahi hayyiyar sadaki wanda ya zama to dan kadan ma'ana daidai gurgudu wannan ce na asar ya dace ga wajen wani ga wajen wani inda take dan ka kumtawa ka kumtaka wannan kuma hadisi ya inganta da ta Abu Dawud haka hakim ya inganta ruwaya kuma hadisi ya tabbata tabbas وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلت عليه تعني لما تزوجها فقال لقد قلت بمعاذ فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب أخرجه ابن ماجه في سنده روي البتروك وأثر القصة في صحيح من حديث أبي سعيد الحسين to wannan dai ruwaya duk da ana ya kawo bangaren sana'a amma jin gaskiya hadisin mas'alar wannan nasin da kawo nake da matsala hadisi amma asalin magana ta tabbata hatta cikin sahih bukhari me ya wakana annabi sallallahu alaihi wasallam da makanta da ruwaya amara bintul jawn asha ta asha take labarin ta nemi tsari da manzon sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi minka lokacin da ina idkhalat alayhi da aka yi mai ta ta ani da masa wannan lokacin annabi ya arme ta a'udhu billahi minka nan me yau kana iya ta cikin makircin mata ko da akwai shi wannan bayar Allah an ka amarya sai suka kewaya cikin mata suka ce sai Aisha suka kewaya cikin mata annabi iya so a ce a'udhu billahi minka suka ga mata annabi ya sanar kalma sai ga mata annabi sai wannan kalmar ki ce mishi a'udhu billahi minka ku sa annabi kuma haka an gare da kage su ko bai jira bai jira gobe kuma kurji zai ko sai ga mata suka sa ta ruwa ya shigo wa kun da ce kin matsali ba da shi kire dai zaba ko ya sallame ta kuma sai abin da aka ba su kuma abin da kasan mata suka tata suka mata gargada dare hawo kada ji amshi kuma ce daga dutse bi ma'azu kin matsali Allah kin matsali kin matsali abin da matsali tai usama a ba ta tuwa gaya biyu a ba ta take su dama kun bako ce da ba kenan ba magana ba magana dama idda shikenan an kare sai daga bayan ta bude an gano abin da kai nazo an gano abin da kai inda wato daga mata da mata suka mata wani abu su ba wannan gargara garan tawo ba sani bai Allah ba sani ba ba sani me yana ta tsaye ozu da bika me yi shi ne cewa asalin kisa fi sahihi kina asalin kisa duk da yana ruwaya ya kawo ibn majah kata a ciki akwai mai ruwaya mataruk amma ba wannan ba za mu dogara da shi a akwai asalin magana ta ta cikin bukhari wannan kisa ta tabbata tabbas sai babul walima baban matsayin walima a cikin arabi an anas bin malik radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرة فقال ما هذا قال يا رسول الله إني تزوجت مرأة على وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك أو لمولى بشمس متفق عليه ولفظ المسلم أنس بن مالك يبار الأبار أنه صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرة هذا ونقرب إرن أكتشى سفرة إرن أبن للي أدم مات أجيك عبد الرحمن بن عوف na an ce ba wai lalle ba ne biyar suka wai kun lalle a irin da ya turaren mata ne ga a jikin shi kenan ya samu ci shi ne mai tambaya mahaza mai wani abdurrahman ce ai na arabiya su ta zauta na arabiya su la na ba da nawa ta aka ce awon dinariya suna abin na ba da ya ce allah ya albarka gare ka kai walima ko da lobi shata ko da karamar dabba ne ko da kenan na iya da saniya mana yabobi amma ce ko da da karamar dabba kenan kwarai wajen ka walima kwarai an ji hankali a yi ta nan me yawa za za mu doka cewa dan akwai masu kawo halicin salalle da mutum ba magana bace ba ba magana bace ba eh ba araba da ba wannan na san ina tare da wani dan uwa ne wani masu bin suna haka da mata ya je gari ya dawo gida sai mata ta kalle shi ita yi mai dariya me ita dariya daga idan kake ci a yaran ya zo kai mudubi da bashi ya ce kashi a nan ke shi da abun afta da na abu wanda abun da baki rushe alayyar da ta lura da mata suka da baki a nan ke shigo da biki ko ya zafura kai ba ga dama kinan wata wata ce ce ta amurkan shi bisan ba bigai bisan ba da abu kada an gana san mace ko bai ga dama bai yi waya da mace a ka kawo zama ka kawo zama ka rushe alayyar shi ke da bano ya yi tsuru tsuru kuma ya zafi da zai kenan abu ne da kaje an san mata ne kenan abin da ke na mata ke fata ga mata to shi ne kenan ya ga irin turaren mata ne a jikin shi mai tambaya cewa an ya lahiya me wannan kuwa ya ce a na yi armi ne kuma ne ya karantar da kai cewa duk da abin abin da ka matsala ta armi kaga nan manzana sallallahu alaihi ne abu rabbul afiya cikin muhajirin na harko amma ya yi arme annabi labari ka ci aiba gaba liman ba gani ba a ba a ce ga lahin ka aiba gaba ba ka aka aiba gaba ba a ta bala'i ya ce haɓar ya kubata ma ko kare na kinin maka ɗaya kare na shi ba gaba shi ba ka arme za ba mai sauki zan waye ta hijira ka kowa ya ta kai kowa ya ta yi kusan da ba a ramin afu lokacin da ya zo madina an mai ta ya samu ɗaya wasu masu kuɗin madina ya ce zo ga gona ga komi maraba ya ce abin da muka dalilin abin da mun kasuwa abin da aka shi kasuwa ko ya inda ko a yi bige-bige can da ya sana ta gashi da armi gurin annan ma bai labari ya yi armi ya kai mai amarya su gama almanzu annabi ce lahiya ce armi ne ka kenan abu ne mai sauki ba matsala eh ka kaba ta zama a gama ka ba to kenan nan dai magana annabi ya ce awalin ulobi shatin kai walima ko da da karamar da ba ce mutum mutum shata ne ko ce kullu a ce shata kaka ce akuya na ya ce akuya a shata duka akuya ce timki ya ce dan akuya ne abu duk ɗaya ne da rago duk shata ne an ba an yi bayani ba ta da'an ko ma'az ko kabash ko taisul kun aka ce shata kurin eh wanda aka abin da shi zai iya ganowa wanda aka yanka da ya ba a yanka shata wani ko balle lamarin ko layya ko suna ta ce dole ya rago wace ya rago shata ne mutum shata kuya ce dan akuya ne aka samu akuya ce timkiya ce duk ɗaya ne a shara amma mu da wani fasara cewa rago gurin ya rago sai da mutum dole kaje kadan gurin rago kun baka baka da shi balle Allah baka diya maza biyu kan kai sunna Allah baka diya maza biyu kuma a sunna ta ka yanka biyu shatayin eh da gulama shatayin annabi ce yaro namiji biyu za a yanka duk kai za mu kabar rago ta rago biyu kaga abun kai kai ne su fito maka aiki aiki ya maka yawa a ce ka sai rago biyu kuma ba hannu ba ne da sun da akuya biyu ga sai da ku yi fi wallahi ba da haka ne ba na haka ne haka ne ba na da ku yi fi kuma kayan sunna ka cika ka sake wajibin kanka ka sake wajibin kanka wallahi ko akuya biyu da akuya biyu akuya biyu duk wanda aka kawo shatun ne shatun ce ko ne kuma sunna kai ba wani kuma wani kaskanci ba wani kaskanci hannun kai ba wani kaskanci haka alayya ko alayya ba wani matsala na kuwa ka yanka yanka laye kai wallahi ta kai ma wani misali an duke ba in taramci eh laye kai na akuya akuya inda sun kai shekaru kuma ka yanka ba wani sharadi ba na abu kuma da hukumci ba kan wahala al'ada ta abu ya sa kama ana cewa abun hana ana kalma mara kyau mutum ya yanka da akuya balle yawan akan magana suna ya kana ne ma'aibanta abun ma Allah ba kuma da komai ya shara dan ka fada ka kan fada ba shara da baka fada ba da kaga mutum ya fada ko kan shi yasa wallahi ba shara ba kenan wannan ruwaya ta Abdurrahman bin Auf annabi ya mai wannan tambaya kuma ya ba da amsa arme yayi annabi ya mai addu'a tabarakallahu lak ya ce kai walima ko da karamar dabba ce mutafaqan alai ruwaya bukhari muslim sun kawo ta malafazin muslimin ne da makaranta ana وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها متفق عليه نعم باب تولي مسلم إذا دعا أحدكم أحاو فليجب أرسل كان أو نحوه ابن عمر كيتشيوا من قال صلى الله عليه وسلم ياتي إن أكا كرا ينكو زوا غوليمة يا أمسا كرا كنا أمسا كرا زوا ga wannan walima nan wajibi ka jinka magana umarni min fadiatiha wajibi ka amsa kira wannan ruwa ta bukhari muslim ya kawo a wata ruwa ta muslim ta yi idza da ahadukum akhahu in ɗayan ku aka ga ɗayan ku mana aka gayyace shi dan wanka yake wani ya gayyace ka ka amsa kira yace angwanci ne ko wani angwanci alƙashin wannan wasu ya kawo hujja din dai wali kira ne ba sai walima ba inda an gayyace ka da abun ba saban Allah ba wani ba ciki sai ka amsa kira kan wannan ursan kana aw nahawu alƙashin shi ne duk da cewa alƙashin mas'ala ta ta me yake cewa ta an akwai saban Allah a wurin ko akwai lahi a wurin wani za a gama a kocin su maza da mata wani abu da bai dace ba a wurin sai a ki zuwa dalilin wannan abin da ya wakana a wurin wanda ke nan munka misali mun kan ruwa ta fatanta ta abu mutul ash'ari ya je gidan abdullahi bin umar wanda ya shiga walima ta dan abdullahi ya ga an rihi an yi kashmir an rihi dakin gaba daya da wani abin rihewa ya jawo da baya ibn umar ya gani ya tsinkaye shi sai ya ga abin musa ya jara baya ya biyo shi me yasa shiga ta Allah bana shiga ku shiga kamar dakin ku Ka'aba shiga kamar dakin Ka'aba ce ka san lamarin mata wala ce mata to mata idan suka jaya ku to kuma taura Allah bana shiga ai jiwa ta shi rashin wannan suke kawo cewa walima ko da ta magana da ake ta magana ta suna da ake ci an ci abincin wajen abincin suna dan wani musu abincin suna asali abin da yake da magana a kaman cikin malikiya sun kashi babin karaha ya ce wa kuriya walima ta biya an karanta walima da dabba ta suna wani an samu da cikin magabata wasu na ga halicci yin an aka kiraya amma kai zama ka'ida kan albar da ke cayar wani ababen ko a suna ko ana babai kai zama to kaman ka'ida irin ta arme a ce yayi da mu a yau a jana ababen abin sun zama ka'ida a wajen da haka irin abubuwan kenan ka a matsa musu dalilin wani abu iya da wata madogara kan wani ababen amma babu mai kama maka nasi daga mazan da Allah ya kwakwa tsafai cewa annabi irin da yake ce a yi walima a arami a kwasu na babu daga naka abu ne kowa abu ɗaya in yi zo kai ya zama to kuma kamar mai yawan zaɗa misalin su da yawa dalilin suna sai a arami ya ɓaci maka yawan da waliman ba balle ga mata ta ce ko a arami a ƙari a watsi a ta haka nan gurin haba in wani wani masaloli ko da mutum yana ga halicci yi suna za ka aibanta wanda ya ce misali bai yi ba ko ba a yi da kuma ka zama ba a yi makaru suka ya ce makaru ne a wajen gaba daya makaru ne kuma abin da yake biyo ba gani ba illar da take wakana cikin mutane ya zama wata mutum jaraba dole ya kai da yawa abin da yake kashewa yawon da zai kashe kai shi ina ta cikin yan uwa ya bai na ma arabe matsalar sala na matsalar sala babu kudin ma babu abin biya ya samu su cari suna gaba a balima sai zo makaranta sai malamin makaranta ya ce su aya ko walima ya yi walima sai je iske matan suna karatu a makarantar dan mata ce duk da fitina to lahidi dole da ciwo shi wani walima sai malam ustaz ya ce musu an yi to wanda ka gana ga Allah ya ce bai biza ce ka dora mushi wannan bai kamata ka dora mushi wannan irin ba ka dora mushi wa yayi tunda ba na bude wanda ya haushi ba abin da ka umarni a yi ta kuma kowa sai wani wuni ne kina abin ya zo kakkayawa mutum jifa'i kan abin amma mutum ya ka ce ya yi lahi gwashi shi ne shi wai wani bai kai ga ganka shi bai yi ci shi wace yi fata wace yi da wace yi cikin cikin nan zanen kwaro to Allah kai mu gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته